بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani akan fassara hadisan riyadu salihin idan ba a manta ba a darasin da ya gabata mun faro bayani akan fassarar hadisan da suke magana akan yin tsaka-tsaki wajen aikata ibada ba tare da an tsananta wa kai ba muna cikin wannan bayani ne sai Allah madaukakin sarki ya kaddara lokaci halinsa inda muka tsaya a hadisin Abu Huraira wanda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa addini ne sauki ne kuma babu wanda zai tsananta addini face sai addinin yaran jaye shi za mu ci gaba daga inda muka tsaya na
قال رحمه الله وعن انس رضي الله عنه قال
an karɓo daga Anas Allah ya ƙara masa yarda yana cewa
دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shiga masallaci فإذا حبل ممدود بين الساريتين sai ya samu wata igiya doguwa an sanya ta tsakanin ginshiƙai guda biyu na masallaci فقال ما هذا الحبل sai ce wannan igiyar fa قالوا هذا حبل لزينب sai suka ce ai wannan igiyar Zainab ce فإذا فترت تعلقت به idan ta gaji da ibada sai ta rataye kanta a jiki
فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku warware shi ليصلي أحدكم نشاطه ɗaya daga cikin ku yayi sallah gwargwadon nishaɗinsa فإذا فتر فليرقد idan ya kasa to sai ya gyangyaɗa ya kwanta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن عائشة رضي الله عنها
an karɓo daga nana aisha allah ya yarda da ita أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد idan ɗayan ku yana gyangyaɗi a lokacin da yake sallah to ya kwanta حتى يذهب عنه النوم har baccin ya tafi فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيصب نفسه saboda idan mutum yana sallah yana gyangyaɗi to zai iya zama maimakon ya istighfari sai ya zagi kanshi متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة السوائي رضي الله عنهما قال an karɓo daga jabir ɗan samura allah ya yarda da shi yana cewa
كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات na kasance ina sallatar salloli tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فقا- فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا sallarsa ta kasance tsaka-tsaki haka huɗubarsa ma ta kasance tsaka-tsaki ba doguwa ba ba gajeruwa ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال an karɓo daga wahab ɗan abdullah allah ya yarda da shi yana cewa آق النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗa yan uwantaka tsakanin salman da abu darda فزار سلمان أبا الدرداء sai salman ya ziyarci abu darda فرأى أم الدرداء متبذلة sai ya ga ummu darda ta yi butu-butu فقال ما شأنك sai ce me kike haka قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا sai ce sai ta ce ai dan uwanka abu darda bai damu da duniya ba فجاء أبو الدرداء فص- فصنع له طعاما sai abu darda ya zo sai ya masa abinci فقال له كل فإني صائم sai ya ce ci wannan abincin ni ina azumi قال ما أنا بآكل حتى تأكل ya ce ba zan ci abincin nan ba sai fa idan kai ne ka ci فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم
sai abu darda ya ci abincin nan lokacin da dare ya yi sai abu darda ya tashi zai yi tsayuwar dare فقال له نم sai ya ce yi bacci فنام sai yi bacci ثم ذهب يقوم sannan ya sake tashi zai yi tsayuwar dare فقال له نم sai ya ce yi bacci فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن lokacin da dare ya zo ƙarshe sai salman ya ce masa to yanzu tashi ka yi ibada فصليا جميعا sai suka yi sallah gaba ɗayansu فقال له سلمان
sai salman ya ce masa إن لربك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا فأعط كل ذي حق حقه sai ya ce ubangijinka yana da haƙƙi a kanka kanka ma yana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka saboda haka kowa ka ba shi haƙƙinsa
فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان sai abu darda ya je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi labarin abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yi gaskiya salman ya yi gaskiya رواه البخاري bukhari ne ya rawaito وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi ɗan amur ɗan as allah iya da shi yana cewa أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول an ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labari cewa ina cewa والله لأصومن النهار wallahi zan azinci gaba ɗayan yini ولا أقومن الليل ما عشت wallahi zan dinga tsayuwar dare mutukar ina rayu
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace أنت الذي تقول ذلك yanzu kai ne kake faɗan haka فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله yace tabbas na faɗa haka ina fansarka da babana da babata ya manzon Allah قال فإنك لا تستطيع ذلك yace ai ba za ka iya haka ba
فصم وأفطر ka yi azumi kuma ka sha ruwa ونم وقم ka yi bacci kuma ka yi tsayuwar dare وصم من الشهر ثلاثة أيام kuma ka yi azumin kwana uku a kowanne wata فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر saboda idan ka yi haka to za ka samu ladan wanda ya azumin gaba ɗaya kwanaki domin dukkan aikin alkhairi ana ninka shi sau goma قلت إني أطيق أفضل من ذلك sai na ce ai zan iya sama da haka
قال فصم يوما وأفطر يومين sai ya ce to kai azumin yini sai ka kuma ya sha ruwa na yini biyu قلت فإني أطيق أفضل من ذلك sai ya ce a ni ai zan iya sama da haka قال فصم يوما وأفطر يوما ya ce to kai azumi yau gobe ka sha ruwa فذلك صيام داود صلى الله عليه وسلم ya ce wannan shine irin azumin annabi dawo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi وهو أعدل الصيام shine azumi na tsaka tsaki وفي رواية هو أفضل الصيام a wata ruwayar ya ce masa wannan shine azumin da ya fi kowanne فقلت فإني أطيق أفضل من ذلك sai ya ce ani ai zan iya sama da haka فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ai ba wani azumi da ya fi wannan قال ولا أن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي ya ce ina ma da a ce na anshi waɗannan kwanaki ukun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara bani zaɓi da a ce na amshi wannan zaɓin na farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani to da hakan ya fi min alkhairi ga rayuwata
وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل a wata ruwayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba an bani labari cewa kana azumi yini ba kuma kana tsayuwar dare
قلت بلى يا رسول الله na ce haka ne ya manzan Allah قال فلا تفعل sai ce kada ka sake yin haka صم وأفطر kai azumi kuma ka sha ruwa ونم وقم kai bacci kuma kai tsayuwar dare فإن لجسدك عليك حقا saboda jikinka yana da haƙƙi a kanka وإن لعينك عليك حقا idanka ma yana da haƙƙi a kanka وإن لزوجك عليك حقا matarka ma tana da haƙƙi a kanka وإن لزورك عليك حقا kuma wanda ya ziyarce ka ma yana da haƙƙi a kanka
wa inna bi hasbika an tasuma fi kulli shahrin thalathata ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin ashra amsalha fa idan zalika siyamud dahr ya ishe ka kai azumin kwana uku a kowanne wata saboda idan kai azumin kwana uku a kowanne wata to za ka zama kamar wanda ya yi azumin duka zamani domin kowanne aikin alkhairi ana ninka shi sau goma fashadattu fashuddida alai na tsananta sai aka tsananta mu قلت يا رسول الله إني أجد قوة nace ya manzon Allah tabbas ni ina da ƙarfin da zan yi sama da haka قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kai irin azumin annabi Dawud kada ka ƙara akan haka
قلت وما كان صيام داود nace masa ya annabi Dawud yake azumi قال نصف الدهر yace yana azumtar rabin zamani mana yi azumi yau gobe ya sha ruwa yi azumi jibi gata ya sha ruwa فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم Abdullahi bin Amr bin al-As bayan ya girma ya kasance yana cewa ina ma da na karbi saukin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mun وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة a wata ruwayar yake cewa ba an bani labarin cewa kana azumtar zamani kuma kana karanta alkur'ani cikakke kullum ba kowanne dare فقلت بلى يا رسول الله na ce eh haka ne ya manzan Allah ولم أرد بذلك إلا الخير ba abin da ne nufi da hakan sai alkhairi قال قال فصم وصبر قال فصم صوم نبي الله داود فإنه كان أعبد الناس ya ce to kai irin azumin annabin Allah Dawud mana ai shi ya fi kowa bauta Allah
واقرأ القرآن كل شهر
ka karanta alkur'ani kowanne wata قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك ya ce ya manzan Allah tabbas zan iya yin sama da haka
قال فقرأه في كل عشرين sai na ce to sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce min ka dinga karantawa to duk kwana ashirin
قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك sai na ce ya manzan Allah zan iya yin sama da haka
قال فقرأه في كل عشرين ya ce to ka dinga yi duk bayan kwana goma ma'ana ka dinga yin khatama duk bayan kwana goma
قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من sai ذلك na ce ya annabin Allah ai zan iya yin sama da haka قال فقرأه في سبع ولا تزد على sai ذلك ce to ka karanta a kwana bakwai amma kakkai ƙari akan haka فشددت فشدد علي sai na tsananta ni ma sai aka tsananta min وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ai baka sani ba ba mamaki ka yi tsawon kwana
قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه sai وسلم ne abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya min amma lokacin da na girma na yi fatan ina ma da na karɓi wancan saukin
وفي رواية وإن لولدك عليك حقا a wata ruwayar haɗanka ma yana da haƙƙi a kanka وفي رواية لا صام من صام الأبد قاله ثلاثا a wata ruwayar duk wanda yake azumi har abada to kamar bai azumi ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa haka har sau uku
وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود a wata ruwayar mafificin azumi a wajen Allah shine azumin annabi Dawud وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود sallar da tafi kowace ita ce sallar annabi Dawud كان ينام نصف الليل ya kasance yana yin bacci a rabin dare ويقوم ثلثه sai ya yi tsayuwar dare a ɗaya bisa ukunsa وينام سدسه sai kuma ya yi bacci a ɗaya bisa shida na ƙarshe وكان يصوم يوما ويفطر يوما ya kasance in yi azumi yau gobe sai ya sha ruwa ولا يفر إذا لاقى in aka haɗu a fagen daga baya guduwa
وفي رواية قال أنكحني أبي امرأة ذات حسب a wata ruwayar abdullahi bin amr bin al yake cewa a babana ya aura mun wata mace mai daraja
وكان يتعاهد كنته أي امرأة ya ولده kasance yana bibiyar halin da matar ɗansa ta kasance فيسألها عن بعلها
sai ya tambaye ta ya labarin mijinta فتقول له نعم الرجل من رجل لم يطع لنا فراشا
sai ta dinga cewa ka ai madalla da wannan mutum sai dai bai taɓa taka shimfiɗanmu ba
ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه bai taɓa neman inda gurin ba haya yake ba tun da muka zo masa mana baya cin abinci a wajenmu balle har ya nemi inda ake yin ba haya
فلما قال ذلك عليه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم lokacin da abin ya ga ya yi yawa wato mahaifin abdullahi bin amr bin al kenan ya ga abin da abdullahi yake yi ya yi yawa sai ya je ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam فقال القني به sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zo min da shi فلقيته بعد na'am sai na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam ji abdullahi bin amr bin al فقال كيف تصوم sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da shi yaya kake yin azumi قلت كل يوم sai na ce kullum قال وكيف تختم sai na ce so nawa kake yin hatama yaya kake yin hatama alkur'ani قلت كل ليلة sai na ce kowanne dare nake sauka alkur'ani وذكر نحو ما سبق ya ambaci irin abin da ya ambata a hadisin da ya gabata وكان يقرأ على بعض أهله الصبع الذي يقرأه ya kasance yana karantawa wani bangare na iyalansa ɗaya bisa bakwai ɗin abin da yake karantawa يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل yakan karanta musu da rana domin ya zama ya fi samun sauƙi da dare
وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن كراهية أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم idan yana so ya samu ƙarfi to yakan bar azumi na 'yan wasu kwanaki amma yakan kirga kwanakin daga baya ya rama su saboda tsoron kai ya zama ya saba wa abin da ya saba yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam كل هذه الروايات صحيحة ومعظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما wannan ruwayoyin duk yawanci suna cikin bukhari da muslim na'am وعن أبي ربيعي حنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ki karanta hadisin nan وعن أبي ربيعي حنظلة بن الربيع الأسدي
sai
وعن أبي ربيعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
an karɓo daga hanzala ɗaya daga cikin masu rubuta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi da kuma ragowar rubututtukansa
قال لقيني أبو بكر رضي الله عنه
ya ce abubakar allah ya ƙara masa yarda ya haɗu da ni فقال كيف أنت يا حنظلة ya ce ya kake jin kanka ya hanzala قلت نافق حنظلة sai na ce ai hanzala ya yi munafunci قال سبحان الله ما تقول sai na ce sarki ya tabbata ga allah ne kake cewa ma'ana abubakar yake cewa da shi
قلت نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين
yake cewa mukan kasance a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana wa'astar da mu game da aljanna da wuta kamar muna ganin su
فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا amma daga zarar mun fita wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu je mu kama wasa da mata da yara mu ci gaba da harkokinmu na rayuwa mu manta mafiya yawan waɗannan abubuwan da muka ji daga wajen shi قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا sai abubakar Allah ya ƙara masa yarda ya ce wallahi mu ma mun kasance muna fuskantar irin wannan
فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم sai yake cewa sai muka tafi ni da abubakar muka je har muka shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam
فقلت نافق حنظلة يا رسول الله nace hanzala fa yayi munafici ya manzon Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce me ya faru
قلت يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأن رأي العين sai na ce ya manzan Allah idan muna tare da kai kana wa'astar da mu game da wuta da aljanna muna ganin ta kamar ga ta a gabanmu
فإذا خرجنا من عندك عاففنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا idan muka fita daga wajen ka sai mu kama wasa da eh, matanmu da yaranmu mu shagala da rayuwarmu mu manta da mafiya yawancin abin da muka ji a wajen ka
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa والذي نفسي بيده na rantse da wanda raina yake a hannunsa لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم Ita na rantse da wanda raina yake a hannunsa inda a ce za ku dawwama a kan yadda kuke a wajena ku dawwama kuma a cikin zikiri to da mala'iku sun zo sun yi musafaha da ku a kan shimfiɗinku da kuma hanyoyinku.
ولكن يا حنظلة ساعة ساعة ثلاث مرات Sai ce, amma yadda lamarin yake ya hanzala dole sai ana yin taɓa kiɗi taɓa karatu ma'ana wataran a ɗan yi zikiri wataran kuma a ɗan yi abin da zai amfanar a duniya رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب an karɓo daga abdullahi ɗan abbas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin huɗuba إذا هو برجل قائم kawai sai ga wani mutum a miƙe فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل sai ya tambaya ya ce wannan mutumin fa sai aka ce ai sunansa abu isra'il نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ya yi bakance cewa zai dinga tsayuwa a rana ba zai zauna ba ولا يستظل ولا يتكلم ba zai shiga inuwa ba ba zai yi magana ba ويصوم kuma zai ta yin azumi فقال النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa مروه فليتكلم ku umarce shi ya yi magana وليستظل kuma ya shiga inuwa وليقعد ya zauna وليتم صومه kuma ya cika azuminsa رواه البخاري bukari ne ya rawaito
باب في المحافظة على الأعمال
babin da yake bayani akan cewa ya kamata mutum ya kiyaye ayyuka na alkhairi ya ci gaba da aikata su قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم yanzu lokaci bai yi ba ga waɗanda suka yi imani zukatansu su kaskantar da kai saboda ambatan Allah da kuma abin da Allah ya saukar na gaskiya kada su kasance kamar waɗanda aka ba wa littafi gabaninsu wato yahudu da nasara sun rayu zamani mai tsawo amma kuma duk da haka zuciyarsu ta ke ƙashi وقال تعالى وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله Allah maɗaukakin sarki yake cewa kuma muka biyar a bayan annabawa muka biyar da isa ɗan maryam mun ba shi injila kuma muka sanya a cikin zukatan waɗanda suka bi shi muka sanya tausayi da jin ƙai sannan kuma a cikin zukatansu akwai tsananin ibada wacce su ne suka farar wa kansu ba mu ne muka rubuta musu ba ba mu muka umarce su da ita ba amma dai suna yi ne domin neman yardar Allah فما وعوها حق رعايتها sai dai ba su kiyaye ta yadda ya kamata ba وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا
Allah madaukaki sarki yake cewa kada ku kasance kamar wacce ta warware saƙarta bayan saƙarta ta ta riga ta yi ƙarfi
وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين Allah kuma yake cewa ka bauta ubangijin ka mutuwa ta zo ma
وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه وقد سبق في الباب قبله
daga cikin hadisai kuma akwai hadisin na na Aisha da take cewa mafi soyuwar addini zuwa gare shi shine wanda ma'abocin wannan addinin ya dawwama a kan shi an riga an yi wannan ab- bayanin a babin da ya wuce
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال
an karɓo daga Umar Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه
duk mutumin da ya yi bacci daga abin da ya saba yi da daddare ko kuma wani ɓangare na abin da ya saba yi da daddare فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل sai ya karanta shi tsakanin sallar asuba da sallar azhar to za a rubuta masa ladan wanda ya karanta shi da daddare رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال an karɓo daga abdullahi bin amr bin al-as Allah ya yarda da su yana cewa قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce mun ya kai abdullah لا تكن مثل فلان كان kada ka zama kamar wani كان يقوم الليل فترك قيام الليل da yana yin tsayuwar dare amma sun yi dina متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito وعن عائشة رضي الله عنها قالت
an karɓo daga aisha Allah ya ƙara mata yarda tana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة
annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan bai sami yin sallar dare ba saboda wani ciwo ko wani uzuri to yakan yi raka'a goma sha biyu da rana رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها babin da yake bayani akan umarni da kiyaye sunna da kuma ladubbanta قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا Allah ta'ala yana cewa duk abin da manzo ya baku to ku rike shi duk kuma abin da ya hana ku to ku hannu daga shi وقال تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى kuma Allah ta'ala yana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam baya magana ta son zuciya duk abin da yayi wani wahayi ne da ake yi masa
وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allah ta'ala yake cewa ka gaya musu in dai kun kasance kuna son Allah to ku bi na Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر tabbas akwai abun koyi mai kyau a cikin hala annabi sallallahu alaihi wasallam ga wanda yake kaunar Allah da kuma ranar lahira
وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah maɗaukakin sarki yana yin rantsuwa da cewa tabbas sahabbai ba za su imani ba har sai sun yi har sai sun sanya annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkali a cikin abin da yake faruwa tsakaninsu sannan kuma idan ya musu alkalancin ya zama ba za su ji komai ba na kunci a cikin zuciyarsu kuma su miƙa wuya cikakken miƙa wuya
وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Allah ta'ala yake cewa idan kuka yi jayayya a wani abu to ku koma da shi zuwa ga Allah da manzansa in har kun yi imani da Allah da kuma ranar lahira قال العلماء معناه إلى الكتاب والسنة وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله Allah madaukakin sarki yana cewa duk wanda ya bi manzon Allah to ya bi Allah وقال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم kuma kai tabbas kana shiryawa zuwa tafarki madaidaici صراط الله wato tafarkin Allah وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم Allah madaukakin sarki yana cewa waɗanda suke saba umarnin Annabi sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron kada wata fitina ta same su ko kuma wata azaba wacce take mai raɗaɗi.
وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة Allah maɗaukakin sarki yake cewa da matayen Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ku tuna abin da ake karantawa a gidajenku da ɗakunanku na ayoyin Allah da kuma sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
والآيات في الباب كثيرة Ayoyin da suka zo a wannan babin suna da yawa, وأما الأحاديث amma hadisai فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه na farko ya zo daga Abu Huraira Allah ya yarda da shi.
عن النبي صلى الله عليه وسلم Daga أنه Annabi قال sallallahu alaihi wasallam yana cewa دعوني ما تركتكم ku bar min abin da na bar muku, mama abin da ban yi magana a kansa ba.
إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم saboda waɗanda suka zo gabaninku yawan tambayarsu da kuma saɓaninsu ga annabawansu shine ya halakar da su.
فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم Idan na hane ku da wani abu to ku nisance shi, idan kuma na umarce ku da abu to ku zo da shi gwargwadon iko.
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito.
الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال Hadisi na biyu an karɓo ne daga Irbabu bin Sariya Allah ya ƙara masa yarda yana cewa وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana wa'azi ne matuƙar tasiri.
وجلت منها القلوب zuciyoyi sun raurawa saboda wa'azin وذرفت منها العيون idan dina sun zubar da hawaye فقلنا يا رسول الله sai muka ce ya manzan Allah كأنها موعظة مودع kamar wa'azin mai ban kwana فأوصنا to kai mana wasiya mana قال أوصيكم بتقوى الله sai ce ina yi muku wasici da tsoron Allah والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي da kuma ci da biyayya ko da kuwa an sanya muku bawa ne mutumin habasha ya zama shugabanku
إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا
domin dukkan wanda ya rayu daga cikin ku rayuwa mai tsawo to zai ga saɓani mai yawa na abin da ya saba da shi a zamani na فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين don haka المهديين.
na hore ku da sunnata da kuma sunnar halifofi shiryayyu masu shiryarwa عضوا عليها بالنواجذ ku dinga yi mata riƙo da fiƙa وإياكم ومحدثات الأمور na hane ku da bid'o'i waɗanda ba su da addini waɗanda ba su da asali a addini فإن كل بدعة ضلالة saboda dukkan wata bid'a ɓata ce رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح
abu dawud ne ya rawaito da kuma tirmizi kuma ya ce hadisi ne mai kyau kuma ingantacce الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه
hadisi na uku an rawaito daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى dukkan al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi قيل ومن يأبى يا رسول الله sai aka ce da shi waye zai ƙiya manzon Allah قال من أطاعني دخل الجنة sai ce duk wanda ya mun biyayya zai shiga aljanna ومن عصاني فقد أبى dukkan wanda kuma ya ƙi mun biyayya ya saba min to tabbas ya ƙi رواه البخاري Bukhari ne ya rawaito الرابع عن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه hadisi na hudu an rawaito shi ne daga salmatu bin bin akwa Allah ya ƙara masa yarda yana cewa أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله akwai wani mutum da ya ci da hannun hagu a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam فقال كل بيمينك sai ya ce ci da hannun dama mana قال لا أستطيع sai ya ce ba zan iya ba قال لا استطعت ce ba za ka iya ba kuwa ما منعه إلا الكبر ba abin da ya hana shi yin wannan sai girman kai فما رفعها إلى فيه dan haka bai iya ɗaga hannaye zuwa bakinsa ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito
الخامس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما hadisi na biyar an rawaito daga Nu'man bin Bashir Allah ya ƙara masa yarda yana cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi na ji shi yana cewa لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم a wata ruwaya ta Muslim كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداش a wata ruwaya ta Muslim Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana daidaita sahunmu kai ka ce yana jera kibiyoyi ne a cikin baka
حتى إذا رأى أنا قد عقلنا عنه
har ya gane cewa mun fahimci abin da yake nufi ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر wataran ya fito har ya yi niyyar zai yi kabbara فرأى رجلا باديا صدره ya ga wani mutum ya ɗan kautar da ƙirjinsa
فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم sai ce ya ku bayan Allah ko dai ku daidaita sahunku ko kuma Allah ya saba tsakanin fuskokinku السادس عن أبي موسى رضي الله عنه hadisi na shida an rawaito shi ne daga abu musa allah ya yarda da shi yana cewa
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل wani gida ya kone a madina da mutanen da suke ciki cikin dare فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال lokacin da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallam labarin abin da ya faru sai ya ce إن هذه النار عدو لكم
wannan wutar fa makiyar ku ce فإذا نمتم فأطفئوها عنكم idan kun yi bacci to ku kashe ta متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
السابع عنه رضي الله عنه قال hadisi na bakwai shi ma an rawaito shi daga abu musa al'ashari ne allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo allah kira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا misalin abin da allah subhanahu wa ta'ala ya aiko ni da shi na shiriya da kuma ilimi kamar misalin girgije ne na ruwa wanda ya samu wata ƙasa
فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت, ك... فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة
wani bangare na wannan kasar yana da kyau don haka sai an shi ruwan kuma ya fitar da tsirrai masu yawa
وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا akwai wani ɓangare kuma na ƙasar wanda shi kuma ya riƙe ruwa saboda taurinsa har mutane suka sha kuma suka shayar suka kuma yi shuka
وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ akwai kuma wani ɓangare na ƙasar wanda shi kuma faƙo ne baya riƙe ruwa kuma baya tsirar da komai
فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم wannan shine misalin wanda ya amfana da addinin Allah ya fa'idanta da shi ya koye shi kuma ya amfana da abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi ya san shi kuma ya sanar
ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به
shi ne kuma misalin wanda kwata-kwata bai ɗaga kai ya kalli abin da na zo da shi ba bai kuma an shi shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala wacce aka aiko ni da ita ba متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito الثامن عن جابر رضي الله عنه قال hadisi na takwas an karɓo shi daga Jabir Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا misali na da misalin ku kamar misalin wani ne da ya zo ya hura wuta
فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها
sai fara suka dinga fadawa a cikin wannan wutar shi kuma yana ta kokari ya fitar da su daga wannan wutar وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم وأنتم تسلطون من يدي
to haka ni ma misali na yake da misalin ku saboda ina kokarin rike kwankwason ku in kautar da ku daga wuta ko kuma kuna kokarin kubce min رواه مسلم muslim ne ya rawaito
التاسع عنه رضي الله عنه shi ma hadisi na tara an rawaito shi ne daga abu musa a daga jabir radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da siɗe in yatsu da kuma akushi وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة yana cewa ai ku ba ku san a ina albarkar take ba رواه مسلم muslim ne ya rawaito وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها a wata ruwaya kuma ta muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan lauma ɗayan ku ta faɗa a ƙasa to ya ɗauke ta فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ya goge abin da yake jikinta na cuta sai ya cinye ولا يدعها للشيطان kai ya bar ta ga shedan
ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه kada ya goge hannunsa da tsumma har sai ya lashe yan yatsunsa فإنه لا يدري في أي طعامه البركة saboda bai san a wanne ɓangare na abincinsa albarka take ba
وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه a wata ruwaya ta musulma annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shedan yana zuwa wa ɗayan ku a dukkan lamuransa
حتى يحضره عند طعامه har a abincinsa ma yana zuwa
فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى
don haka idan lauma ta faɗi ga ɗayan ku ta faɗi zuwa ƙasa to ya ɗauke ta ya goge abin da yake jikinta na dauɗa فليأكلها ولا يدعها للشيطان ya cinye ta kai ya bawa shedan
العاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال hadisi na goma an karɓo daga abdullahi bin abbas Allah ya yarda da su yana cewa
قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة manzo Allah kira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya miƙe a cikin mu yana wa'azi فقال يا أيها الناس sai ce ya ku mutane
إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا tabbas za a tashe ku zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ku da takalma kuna tsarara kuma kowa da roƙar shi
كما بدأنا أول خلق نعيده kamar yadda muka fara halitta haka za mu mayar da ita وعدا علينا إنا كنا فاعلين wannan alƙawari ne a kanmu tabbas za mu aikata hakan
ألا وإن أول الخلائق يقسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم farkon halittun da za a fara sawa kaya ranar alkiyama shine ibrahim sallallahu alaihi wasallam
ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال tabbas za a zo da wasu mutane daga al'umma ta sai ai haku da su فأقول يا ربي أصحابي sai in dinga cewa ya ubangiji na sahabbai na ne فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك sai a cewa ai baka san abin da suka yi ba bayan ka فأقول كما قال العبد الصالح
sai in faɗi irin abin da bawa mana gaci ya faɗa wato annabi isa ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم sai in ce aini fa ba abin da na umarce su ban ce musu komai ba sai abin da ka umarce ni da shi ya Allah abin da ka umarce ni da shi shine su bauta wa Allah wanda shine ubangiji na kuma ubangijinsu وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم zan iya musu shaida a lokacin da nake cikin su فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم bayan ka ɗauki rayuwata to kai ne fa ka zama mai kula da lamuransu kai ne kake sa ido a lamuransu ban san abin da suke ciki ba وأنت على كل شيء شهيد tabbas kai kana ganin dukkan abin da yake akuwa
إن تعذبهم فإنهم عبادك in ka yi musu azaba to bayan ka ne وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم in kuma ka gafarta musu to tabbas kai mabuwayi ne kuma mai hikima فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم sai a ce mun ai tun da ka basu suka yi radda نعم.
متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito الحادي عشر عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه hadisi na goma sha ɗaya an rawaito shi daga abdullahi bin mughaffal allah ya yarda da shi yana cewa نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف
annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ɗora tsakuwa a tsakanin babban ɗan yatsa da kuma manuniya don a jefa ta
وقال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yin hakan baya kashe abin farauta kuma baya jiwa abokin gaba mummunan ciwo
وإنه يفقأ العين ويكسر السن ashi kuma yana tsiyaye ido kuma yana karya hakuri متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية إن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه a wata ruwayar kuma wani makusancin ibnu mughaffal ne yayi hakan sai ya hana shi
وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف yace annabi sallallahu alaihi wasallam fa ya hana irin wannan jifan وقال إنها لا تصيد صيدا ya ce irin wannan jifan fa baya yin farauta
ثم عاد sai ya ƙara yin irin abin da aka hana shi فقال أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تقذف yace yanzu in baka labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma ka dawo ka ci gaba لا أكلمك أبدا ba zan sake maka magana ba الثاني عشر عن عابس بن ربيعة قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود an karɓo daga abis ɗan rabi'a yana cewa na ga umar ɗan khattab yana sumbanta dutse wato hajarul aswad
ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك yana cewa tabbas ni na san kai dutse ne baka amfanarwa baka cutarwa in banda na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana sumbantar ka ni ma da ban sumbance ka ba متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito باب في وجوب الانقياد لحكم الله وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر
wannan babi yana bayanin wajabcin miƙa wuya ga hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala ga dukkan wanda aka kira zuwa ga haka ko aka umarce shi da abu mai kyau ko kuma aka hana shi wani abu mummuna قال الله تعالى Allah yana cewa فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa da kansa ya ce tabbas sahabbai ba za su yi cikakken imani ba face sai idan sun sanya annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai hukunci a tsakaninsu sannan idan ya yi hukunci a tsakaninsu cikin abin da ya faru tsakaninsu na matsaloli to ya zama cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanke na hukunci ba za su ci komai a zuciyarsu ba kuma su miƙa wuya cikakkiyar miƙawa وقال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون Allah madaukakin sarki yana cewa maganar muminai idan aka kira su izuwa ga Allah da manzansa don ya musu hukunci to shine su ce mun ji kuma mun bi wa'annan su ne masu babban rabo وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه akwai hadisai waɗanda suke magana akan wannan an ambace su a baya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karɓo daga abu huraira Allah ya yarda da shi yana cewa لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله lokacin da faɗin Allah maɗaukakin sarki lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wato abin da yake sammai da kasai na Allah ne dan haka idan kuka bayyana abin da yake cikin zukatanku ko kuka ɓoye shi to Allah zai muku hisabi a kansa lokacin da ta sauka اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sai hakan ya tsananta ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب sai suka je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam sannan suka gurfana akan gwiwarsu فقالوا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفنا من الأعمال ما نطيق sai suka ce ya manzon Allah an ɗora mana aikin da za mu iya الصلاة والجهاد والصيام والصدقة wato sallah da yaƙi da azumi da sadaka وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها gashi kuma an saukan maka wata aya wacce ba za mu iya yin ta ba قال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce musu أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا yanzu kuna so ku faɗi irin abin da Yahudu da Nasara waɗanda suka zo gabaninku suka faɗa ne inda suke cewa mun ji kuma ba za mu bi ba
بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ku ce mun ji kuma mun bi ya Allah kai mana gafara tabbas makoma zuwa gare ka take فلما اقترأها القوم lokacin da mutane suka karanta ta وذلت بها ألسنتهم kuma harsunansu sun kaskanta saboda ita mana suka faɗa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma abin ya je zuciyarsu أنزل الله تعالى في إثرها sai Allah madaukakin sarki ya saukar a ƙarshen ta mana a ƙarshen maganar su آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون sai Allah madaukakin sarki ya saukar a ƙarshen ita waccan aya da ta gabata wato lillahi ma fi samatu ma fil ard Allah ya saukar da wannan ayar da Allah yake cewa amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun manzon Allah da shi da mu'mine dukkan su sun yi imani da abin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله dukkan su gaba ɗaya sun yi imani da Allah da mala'ikunsa da littattafansa da kuma manzanninsa لا نفرق بين أحد من رسله suna cewa ba ma bambancewa tsakanin manzannin Allah وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير suna cewa ya Allah mun ji kuma mun bi muna neman gafararka ya ubangijinmu tabbas zuwa gare ka makoma take فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى
lokacin da suka aikata hakan sai Allah maɗaukakin sarki ya goge waccan ayar فأنزل الله عز وجل sai Allah ya saukar da wata ayar ta daban a nafsin sura inda yake cewa لا يكلف الله نفسا إلا وسعها Allah maɗaukakin sarki baya ɗora wa rai sai abin da za ta iya لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت abin da ta aikata na alkhairi za ta samu ladanta abin da ta aikata na sharri shi ma yana kanta ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ya Allah kada ka kama mu idan muka manta ko kuma muka yi kuskure قال نعم sai Allah ya ce eh mana zan aikata hakan abin da kuka roƙa zan ba ku ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ya Allah kada ka ɗora mana tsanani kamar yadda ka ɗora ga waɗanda suka zo gabaninmu
قال نعم sai Allah ya ce zan yi hakan
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ya Allah kada ka ɗora mana abin da ba mu da iko a kan shi قال نعم sai Allah ya ce zan yi muku hakan واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ya Allah kai mana afuwa kai mana gafara kai mana rahama kai ne majibincin al'amarinmu أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين kai ne majibincin al'amarinmu saboda haka ka taimake mu akan kafirai قال نعم sai Allah ya ce zan yi hakan رواه مسلم muslim ne ya rawaito
باب في النهي عن البدع ومحدثات الأمور babin da yake bayani akan hani game da bid'a da kuma fararen al'amura waɗanda ba su da asali
قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال Allah ta'ala yana cewa shin akwai wani abu bayan gaskiya an ban da bata وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء Allah yana cewa ba wani abu fa da muka bari a cikin littafi وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول idan kuka yi jayayya a cikin wani abu to ku mayar da shi zuwa ga littafin Allah da kuma sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Allah yana cewa wannan shine tafarki na madaidaici saboda haka ku bi shi وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه Allah ta'ala yana cewa wannan shine tafarki na madaidaici saboda haka ku bi shi ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله kada ku bi hanyoyi sai su raba ku daga hanyata وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم Allah ta'ala yake cewa ka ce musu in dai har kun kasance kuna son Allah to ku yi min biyayya Allah zai so ku kuma zai gafarta muku zunubanku والآيات في الباب كثيرة معلومة ayoyin da suke cikin wannan babin suna da yawa kuma sanannu ne
وأما الأحاديث فكثيرة جدا وهي مشهورة hadisan da suka zo a wannan babin su ma suna da yawa kuma shahararru ne فنقتصر على طرف منها za mu yi bayanin wasu daga ciki
عن عائشة رضي الله عنها قالت an karɓo daga aisha Allah ya yarda da ita tana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد duk mutumin da ya farar da wani abu a cikin addinin mu to za a juyar masa da shi
متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu umarnin mu a ciki to za a juyar masa
وعن جابر رضي الله عنه قال an karɓo daga jabir Allah yarda da shi yana cewa
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yayi hudu ba idanuwansa suna yin ja وعلى صوته mana sautinsa ya sama واشتد غضبه sai kaga kuma fushinsa ya tsananta حتى كأنه منذر جيش kai ka ce yana yin gargaɗi ne ga wata runduna da za ta tafi yaƙi يقول صبحكم ومساكم yana cewa abokin gaba zai sauka gare ku da safe abokin gaba zai sauka gare ku da yamma
ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين yana cewa tsakanina da tashin alkiyama kamar tsakanin manuniya ne da kuma ɗan yatsa na tsakiya ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى na'am
ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله yana cewa bayan haka tabbas fiyayyen magana ita ce littafin Allah وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم fiyayyen shari'a ita ce shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam وشر الأمور محدثاتها mafi sharrin al'amari shine abubuwan da aka fara وكل بدعة ضلالة duk wata bid'a bata ce ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسي sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ni ne na fi cancanta ga kowanne mumini fiye da kansa من ترك مالا فلأهله duk mutumin da ya bar dukiya to ta iyalansa ce ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي duk mutumin da ya bar wani bashi ko kuma ya bar zurriya to yana kaina ana ni zan ɗau nauyinsu kuma ni zan biya mai bashin رواه مسلم muslim ne ya rawaito
وعن الأرباض بن سارية رضي الله عنه حديثه السابق في باب المحافظة على السنة an karɓo daga irbab bin sariya hadisin da ya gabata lokacin da ake a babin da ya gabata mana akwai hadisi wanda irbab bin sariya ya rawaito wanda shi ma yana bayani akan muhimmancin riko da sunna باب في من سن سنة حسنة أو سيئة babin da yake bayani akan hukuncin wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau ko kuma mara kyau قال الله تعالى Allah maɗaukakin sarki yana cewa والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما Allah maɗaukakin sarki yana cewa muminai suna yin addu'a suna cewa Allah ka ba mu daga matayenmu da kuma zurriyarmu abin da zai sanyaya mana ido kuma ka sanya mu mu zama jagorori ga masu tsoron Allah.
وقال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا Kuma muka sanya su suka zama shugabanni suna shiryarwa da umarninmu.
وعن أبي عمرو جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال An karɓo daga Jarir bin Abdullah yana cewa كنا في صدر النهار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance muna farkon yini tare da annabi sallallahu alaihi wasallam فجاءه قوم عراة مجتاب النمار أو العباء sai wasu mutane tsirara suka zo suna sanye da wasu tufafi waɗanda waɗannan tufafin da suke sanye da su an yi su ne da gashin tumaki متقلب السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر suna rataye da takubba dukkansu daga mubar suke فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya murtuke fuska saboda talaucin da ya ga suna ciki فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ya fito ya umarci bilalu ya yi kiran sallah ya yi tada iqama annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah sannan ya tashi hudu ba فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ya ce ya ku mutane ku ji tsoron ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya kuma daga wannan ran ya halitta mata matatta ya kuma watsa maza da mata da yawa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kuma ku ji tsoron Allah wanda kuke yin roƙo da shi sannan ku ji tsoron zumunta ita ma wacce kuke yin roƙo da ita kada ku yanke ta tabbas Allah maɗaukakin sarki yana ganin duk abin da kuke aikatawa والآية الأخرى التي في آخر الحشر sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karanta ɗaya ayar wacce take ƙarshen suratul hashr
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد yace ya ku waɗanda kuka ba da gaskiya ku ji tsoron Allah kuma kowanne rai ya duba abin da ya gabatar saboda gobe alkiyama
تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره mutum ya yi sadaka daga dinaransa daga dirhaminsa daga tufansa daga alkamarsa daga dabinansa حتى قال ولو بشق تمرة har ya ce koda daga tsagin dabino ne فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت sai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo da wata katuwar jaka wacce da ƙyar yake iya ɗaga ta ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب har na ga an kawo wasu manyan baho-baho na abinci da kuma na kaya
حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة
har na ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama tana ta kyalkyali kai ka ce wani abu ne na haske ya haɗu da ita فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء yace dukkan wanda ya sunnanta wata sunna mai kyau a cikin musulunci to yana da ladanta da kuma ladan duk wanda ya yi aiki da ita bayansa ba tare da an rage musu wani abu daga cikin ladansu ba ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء duk mutumin da ya sunnanta wata sunna a musulunci wacce take ba ta da kyau to zai samu alhakinta da alhakin dukkan wanda ya yi aiki da ita bayan shi ba tare da an rage wani abu a cikin alhakin da za a ba su ba رواه مسلم musulun ne ya rawaito وعن ابن مسعود رضي الله عنه an karɓo daga abdullahi dan mas'ud allah ya yarda da shi yana cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها
babu wata rai da za a kashe da zalunci face sai ɗan annabi Adamu na farko wato ƙabilu a yadda wasu malaman suke faɗa ya zama yana da zunubi لأنه كان أول من سن القتل saboda shi ne farkon wanda ya fara sinnanta kisa متفق عليه Bukhari da Muslim ne suka rawaito باب في الدلالة على خير والدعاء إلى هدى أو ضلالة babin da yake bayani akan shiryar da mutane zuwa alkhairi da kuma kiransu zuwa shiriya ko kuma bata
قال تعالى وادع إلى ربك Allah yana cewa kai kira zuwa ga ubangijinka وقال تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة Allah ta'ala yana cewa kai kira zuwa tafarkin ubangijinka da hikima da kuma wa'azi kyakkyawa وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى Allah ta'ala yana cewa kuma ku yi taimakekeniya akan kyakkyawan aiki da kuma tsoron Allah وقال تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير Allah madaukakin sarki yana cewa kuma a cikin ku a samu wata al'umma wacce za ta dinga kira zuwa alkhairi
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال an karɓo daga uqbatu dan amr al-ansari Allah ya ƙara masa yarda yana cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce من دل على خير فله مثل أجر فاعله dukkan wanda ya yi nuni zuwa alkhairi to za a ba shi ladan wanda ya aikata irin aikin رواه مسلم ana wanda ya nuna wa mutum alkhairi kuma wannan mutumin ya aikata to shi ma zai samu lada irin ladan mutumin da ya aikata wannan aikin da ya nuna masa muslim ne ya rawaito وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال an karɓo daga abu huraira allah ya yarda da shi manzo allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi ya ce
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا dukkan wanda ya kira zuwa shari'a to yana da kwatankwacin ladan dukkan wanda ya bi shi ba tare da an rage wani abu a cikin ladansu ba ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا dukkan wanda ya kira zuwa bata to yana da irin alhakin waɗanda ya kira su zuwa wannan bata ba tare da an eh, rage wani abu a cikin ah, alhakinsu ba
رواه مسلم muslim ne ya rawaito وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه an karɓo daga abul abbas sahal bin sa'ad Allah ya ƙara masa yarda yana cewa أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa ranar yaƙin khaibar لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه gobe zan ba da tuta ga wani mutum wanda Allah zai buɗe a wannan yaƙin mana za a samu nasara a hannunsa يحب الله ورسوله yana son Allah da manzansa ويحبه الله ورسوله kuma Allah da manzansa suna son shi فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يقاها sai mutane suka zauna tsawon daransu suna ta tattaunawa suna tunanin wane ne za a ba wa wannan tuta فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها lokacin da mutane suka wayi gari sai suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu suna fatan a basu فقال أين علي بن أبي طالب sai ce ina aliyu dan abi talib فقيل يا رسول الله هو يشتكي عينيه sai aka ce ya manzon Allah ai yana cin yana fama da ciwon ido قال فأرسلوا إليه sai ce ku je ku zo da shi فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه sai aka zo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tofi a idanuwansa ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع sai ya samu sauki ya warke kamar bai taba ciwon ido ba فأعطاه الراية فقال
sai aka ba shi tutar sannan aliyu ya ce فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا sai ce ya manzan Allah zan yaƙe su ne har sai sun zama kamar mu قال انفض على رسلك sai ce ka tafi dai a hankali kada kai gaggawa حتى تنزل بساحتهم har ka sauka a farfajiyarsu ثم ادعوهم إلى الإسلام sannan ka kira su zuwa musulunci وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه
ka ba su labarin abin da ya wajaba a gare su na haƙƙin da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم
mutum ɗaya ya shiryu ta hanyar ka shi ya fi maka alkhairi fiye da a baka jajayen raƙuma متفق عليه bukhari da muslim ne suka rawaito
وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو an rawaito daga Anas dan Malik yana cewa wani saurayi daga Aslam ya ce ya manzan Allah tabbas ni ina son na je yaƙi وليس معي ما أتجهز به sai dai ba ni da tanaji ma'ana ban yi tanajin abin hawa da abin da ake bukata a yaƙin ba قال ائت فلانا فإنه كا قال قال ائت فلانا فإنه قد saki hadisin malam وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو an karɓo daga anas allah ya ƙara masa yarda yake cewa wani saurayi daga ƙabila aslam ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce masa ya manzan allah tabbas ni ina so na je yaƙi
وليس معي ما أتجهز به sai dai ban yi tanaji ba
قال أت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض sai ce ka je wajen wane saboda ya yi tanajin zuwa yaƙi kuma sai ya yi rashin lafiya
فأتاه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام sai ya je wajensa ya ce manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce na gaishe ka
ويقول أعطني الذي تجهزت به yana ce min ka bani abin da ka riga ka tanaza na zuwa yaƙi
فقال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به sai ce ya ke wance ki bashi wannan kayan yaƙin da na tanaza
ولا تحبسي منه شيئا kada ki riƙe wani abu daga ciki ki bashi gaba ɗaya
فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه babu wani abu da za ki riƙe Allah ya sanya miki albarka رواه مسلم muslim ne ya rawaito saboda ƙurewar lokaci insha Allah ta'ala za mu tsaya a nan za mu ci gaba a wasu darsan da za su zo nan gaba kafin wannan lokacin da ke cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh